أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمنهم بدور سبعة قد توسمت سماء العلا والعدل زهرا وكملا لها شوهب عنها التنافت تنورت سواد الدجى حتى تفرق وانجلى وسوف تراهم واحدا بعد واحد مع اثنين من أصحابه متمثلا فخيارهم نقادهم كل بارع وليس على قرآنه متأكلا فأما الكريم سر في الطيب نافئ فذاك الذي اختار المدينة منزلا وقالوا نعيسى ثم عثمان بصحباته المجل الرفيئة تأسلا ومكة عبد الله فيها مقامه هو ابن كثير كثير القوم معتلا روى أحمد البزي له ومحمد على سند وهو الملقى قنبلا وأما الإمام المازني سريح أبو عمرو البصري فوالده العلا أفضى على يحيى اليزيدي سيبه بالعزب الفرات معللا
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ci gaba da karatun hirzul amani wa wajen tahani wanda aka fi saninsa da shafibiya halka ta uku za mu tashi daga inda aka ja jazallahu bil khairati anna immatan lana naqalul qur'ana azban wa sarsala wannan shimfiɗa ne na bayanin alqurra'us sab'a waɗanda kowanne ɗaya daga cikinsu yake da riwawoyi guda biyu kamar yadda zai zai bayani a kansu sai ya fito da su ta hanyar balaghi usulubi adabi shine ya fara da fa wadda aka fi sanarsa da suna fa fasiha domin ya nuna waɗancan a'imma da ya bayani a kansu to shine zai bayani a kansu فمنهم بدور سبعة قد توسطت سماء الأولى والعدل زهرا وكمنا yace cikin waɗancan a'imma waɗanda suka rawaito mana da ƙur'ani riwayatan wa jiraya kamar da muka bayyana a jiya azman wa salsala yace akwai wasu farin wata guda bakwai shine budurun sab'atun budurun mubtada ne mu'akhar minhum kuma khabar muqaddam fadin kuma bayani ne akan wancan a'imma ma'ana kamar ya ce idan kana so ka san wadancan a'imma waɗanda suka rawaito mana da qur'ani riwayatan wa diraya cikin su akwai wasu farin wata guda bakwai ya ce minhum ne domin ishara cewa kira'a mutawatira bai taƙaita a kan waɗannan kira'o'i guda bakwai ba, domin ya nuna akwai malaman wayannan alkurra'u saba'atin to akwai kira'a so ita ma kira'a ce mutawatira musamman malamin imamu nafi da zai magana akai akai a kansa akwai abu ja'far almadani wanda abu ja'far almadani shi na fi kansa a gunsa ne ya yi karatu akwai kira'arsa ɗaya daga cin alkira'atu salas wanda aka cike da su kira'o'i suka zamanto guda goma to don wannan ne anan ya ce min hum ɗin fa min hum budurun anan asalinsa tashbihi ne badar ɗin jam'i ne budur jam'i ne na badar ya shabbaha kowanne ƙari'i cikin alkurra'u saba'a da badar shi ne farin wata a kwanaki na goma sha uku da sha fudu da sha biyar saboda waɗannan kwanaki farin wata ya fi haske a waɗannan kwanaki kuma ya fi fitowa saboda haka shaharan kowanne daga cikinsu shi ne ya shabbaha su da waɗannan farin wata din kasancewa farin wata hakiki din guda ɗaya ne yana daga cikin karina da take nuna a nan majazi ne tashbihi ne jami'in da aka mishi na'am saboda fa- farin wata na hakika don guda ɗaya ne badar ne guda ɗaya na'am ba shi da musanna ba shi da kuma jam'i wannan jam'i karina ce da take nuna lafziya cewa wannan budur din isti'ara ce tasrihiya wanda ya cire mushabba da adati ya bar mushabbahu bihi na'am dan ya shabbaha al-qurra'u sab'a din da wa kowanne ɗaya amma mazauninsa badar ne ko kace tamkar badar ne shahararsa duk inda suke kowa ya san su misali idan farin wata ya fito guda ɗaya ne a duniya gaba ɗaya duk wanda yake ganin farin watan a ko ina yake a duniya ƙwaya ɗaya yake gani ba wanda yake gani na nan wancan wani daban yake gani wancan wani daban yake gani a'a duk wanda yake kalla wannan guda ɗayan ne yake kalla ma'ana kowanne ɗaya a mazauninsa shahararre ne duniya duniya ta san shi to shine waji wajihi na wannan tashbihi din na'am shine ce saba'atun su bakwai ne sifa ce ta budur din na'am wanda shi ma karina ce da take nuna majazi ne ba hakika bane saboda asalin badar din guda ɗaya ne ba bakwai bane shi ne ya ba wa budurin sifofi na farko ya ce saba'atun su bakwai ne sifa na biyu ya ce katta wasatat sama al'ula waɗannan budurin sun zo tsakiyar wato sama sun zo tsakiyar sama maɗaukaka mana budur ɗin suna tsakiya yadda kowa duk inda yake zai gansu na'am anan yana ƙara akka da wajuhu shabahi din ne wajuhu shabahin ne yake fitowa kamar ya ce ne menene dalilin da yasa ka shabbaha waɗannan alkurra'u saba'a da budu eh menene saboda ɗaukakan su ne a duniya shine kad tawassatat waɗannan budur din su bakwai din sun zo sun zo tsakiya misali idan aka ce tawassata zaidun fil qaumi ana nufin zaidu ya zauna a tsakiyar mutane kasancewar abu a tsakiyar abu shine ake cewa tawassata a nan tawassatat waɗannan budur din su bakwai din sun zo tsakiya tsakiyar ina sama al'ula sun zo a tsakiyar sama wanda yake madau- madaukakiya na'am shi al'ula din a asalinsa a sifa ce ta as-sama din tukunan da aka cire al ɗin a mausufi sai aka yi izafan sifa ɗin zuwa mausufi shine abin da sai ake cewa min babi izafati sifa ila mausufi haɗin na'am eh asalinsa tawassatati sama al'ula tawassatat as-sama al'ula na'am al'ula ɗin sifa ce ta as-sama sama wacce take mafi- ma- ma- mafi ɗaukaka saboda al'ula ɗin mu'annas ne a mu'annas ne na al'a'ala na'am saboda in kaga wazanin al'ula i- ilali yana shigansa na'am yana zamo jam'i ne na fu'ula yana zamanto mufradi ne saboda idan ka ce al'ulayu ne takdirinsa na'am ala wazini al-kubar al-kubar al'ulayu al-kubaru na'am al-kubar misali jam'i ne na al-kubra na'am kenan anan a- abin nan al'ula zai zamo jam'i ne na al'uliya na'am الكبرى الكبر با قرآن يتي إنها لإهد الكبر با نعم.
الكبر دين جمعي ني نا الكبرى نعم.
الكبرى مؤنث جمعي سا الفعل أغاني الكبر با نعم تو الأولياء شكما الأولى نعم.
أما تقدير سا الأولي الأولي كما ذاك شي الكبر نعم كما يد كما شي الأولياء وند يكي مفرد نعم إذا كي سامش إلالي أولياء كدوكي وصل فتحان kama yadda shi lamun mai sukun نعم to zai zama al'ula نعم to kenan a wannan takdirin mufrad ne shi نعم a ɗaya takdirin kuma jam'i ne نعم to saboda haka ne duk inda kaga al'ula da abin da yayi kaman sa ilali yana shigansa zai yi ya zamanto asalin sa al'uliya ne aka yi nakalin fatahan yadin zuwa lamun mai sukun ya zama al'ula zai yi zo ya zamanto takdirin sa al'ulayu ne jam'i ne na al'uliya din نعم to saboda haka a nan da ke a sama ɗin mufradi ne نعم.
yawancin kaza a samawatul ula a samawatul ula To, al'ula ɗin jam'i ne as-sama'ul ula al'ula ɗin mufradi ne asalinsa al'uliya ne to anan yayi idafan sama as-sama zuwa uliya zuwa sifarsa kenan kenan as-sama al-uliya ne asalinsa ilali ya shige shi sai ya zamanto sama al-ula anan abin da yake nufi wajhu shabai ne ya ma bayani dan me ya shabbaha waɗannan al-qurra'u sab'a kowanne ɗaya da badar eh, da- saboda shahararsu ne da ɗaukakarsu a duniya shine ma'ana waɗannan budur ɗin su bakwai sun zo tsakiyar sama maɗaukakiya suna tsakiyar sama maɗaukakiya yadda kowa zai iya ganin su shine wajihu shabahi ɗin kun san shi a tashbihin ka karanta balaga akwai lokacin da tashbihi wajihu shabahinsa zai fito fili akwai lokacin da kuma wajihu shabahi ɗin wasu abubuwa za a tara ya zama ta wajihu shabai shine wanda ake cewa a tashbihu tamsili ko a tashbihu dimni a gane wannan wajen shabahi ya kawo maka shi ta bangaren a tashbihu tamsili ne shine qad tawassata sama al'ula anan da yace wal adli kuma atsafi ne zuwa ga al'ula shine qad tawassata sama al'ula wa sama al'adili sama al'adili wannan izafa na farko kamar da muka faɗa izafatu sifa ne ilal mausufi wannan izafa kuma na biyu izafa majazi- majaziya ne ma'ana samar adalci samar adalci sama al'ula ya faɗi wajuhu shabai ta ɓangaren ɗaukakansu sama al'adali kuma ya faɗi wajuhu shabai ta ɓangaren adalarsu amincewa da su yadda kowanne siƙa ne ya kai ya rawaito ƙur'ani a karɓa a wajensa shi yasa yayi idafan guda biyu ɗaya na ɗaukakan su ɗaya kuma na adala su sama al'ula wal adli sai ya ce zuhuran wa kummala anan zuhuran din jam'i ne na azhar jam'i na azhar shine duk abin da yake da kyau an ɗauko shi daga zahar ne fure azhar jam'in sa zuhur da ke ya bada ma'ana launi ne launi ne duk abin da ya bada ma'ana na launi to af'al yana zamanto jami'in sa fu'ul ne shine fu'ulun lin nahwi ahmarin wa hamra da ibnu mali alfiya ya fada duk abin da yake launi ne ko cuta ko cuta ko launi in ya zo ala wazni af'al jami'in sa zai zo ala wazni fu'ul ne azhar shine zuhur zuhur shine zuhuran ma'ana yayin da su waɗannan albuduru saba alkurra'u saba suka zamanto kyawawa suka zamanto kyawawa wa kummala kuma suka zamanto cikakku kummal kuma jami'i na kamil ya shab- ya- ya shabbaha su da zahar eh, ya ha- shabbaha su da ja- zahar zahar ta ɓangaren ta ɓangaren wato hissi sannan ya shabbaha su ya- ya da kummal cewa su cikakku ne ta ɓangaren ma'anawi saboda mutum ɗin ɓangare biyu ne shi akwai hissinsa zahirinsa akwai batsininsa wani zahirinsa mai kyau ne baɗinin kuma bayi da kyau wani baɗinin mai kyau zahirin bayi da kyau shi kuma su kuma wannan alkurra'u saba zuhuran ne a zahiri wa kummalan ne a baɗini gaba ɗaya to shine yanayin yadda ya fito da a wajuhu shabayyidin ta ɓangarori guda biyu. Ina idan ka duba fasaha da iya magana da sanin balaga na alimamu shatibi za ka lura sama al'ula ɗin, sama al'ula wal adli, sama al'ula ɗin shi ne yake mukabilin zuhuran. Sannan wal adli ko ka ce wa sama al'adili ɗin shi ne yake mukabalar kummar. Eh, saboda sama ɗin abu ne da ake kallonsa a gane kyansa da rashin kyansa kamar yadda zuhur yake sannan kuma kamala kuma na baɗi ne ba abu ne wanda ake ganinsa ba eh ba za ka gane mutum yana da amana ba sai ka yi mu'amala da shi ko yana da haƙuri ko yana da adalci sai ka yi mu'amala da shi kamar yadda adalar mutum shi ma haka ne kenan sama al'ula yana muƙabilin zuhuran ɗin da ya faɗa wasa ma al'adili yana muƙabalin kummalan ɗin da ya faɗa wannan yana ɗaya daga cikin wajihi adabi a usulubi adabi da imam shafi'i yake faɗa cewa laukana في الصحابي خير لاستنبط من قصيدتي هذه ما لم يخطر على بالي هكا yake fada yake cewa da almajirai na akwai alkhairi tare da su za su yi istinbatsin ilimin muka a wannan kasidan nawa abinda kwata-kwata ba dan wannan na yi kasidar ba mana ko a kabin kawo ba ilimin ya shigo cikin kasidar za su yi istinbatsin istinbatsinsa to wannan yana ɗaya daga cikin ilimin mukan da ake cirewa a ciki shi ne ya ci gaba da dai hanyar isti'ara da ya faro maganan da shi faminhum budurun sai ya ce laha shuhubun an hastanarat fanawwarat da duja hatta tafarraqa wanjala laha waɗannan budur ɗin su bakwai ɗin kowa ya riga ya san da badar farin wata yana da taurari yana da taurari to shine laha waɗannan budurin shubu suna da taurari jam'i ne na shihab suna da taurari an hastanarat istanarat anha waɗannan taurarin sun ɗauko haskensu ne daga daga waɗannan budur din eh wannan ilmul falaki ne yana kuma bayan ilmul falaki ka san agun malaman ilmul falaki shi a hasken taurari ba haske ne mustaqil nasa na kansa ba haske ne wanda yake ɗaukowa yake iktibasi daga hasken farin wata to hakanan a nan ya shabbaha ruwa waɗanda suka rawaito kira'a gun waɗannan albuduru saba'a da shuhu taurari kamar yadda taurari suna samo haskensu daga farin wata su ma waɗannan ruwatu suna samu riwayarsu ne daga gun waɗannan ƙurra'u. Ku duba jamala irin na isti'ara da kuma wajen shabai ɗin. Sai sa ya ce istanarat, ana cewa istanara mana ya samu haske, mana iktabasa, istanarat. Eh, waɗannan waɗannan buzuru suna da taurari, istanarat anha. waɗannan taurarin sun nemo haskensu sun samo haskensu ne an ha daga waɗannan budurtun. Fanawwarat shikenan sai waɗannan taurarin bayan sun samo haskensu sun yi ittibasin haskensu daga waɗannan buduri fanawwarat sawa da duja sai suka haskaka dufun dufu. min babu idafati shay ila muradifi saboda an ce sawa din ana nufin dufu sannan duja shi ma dufu shi duja din kamar yadda mai suna na ya faɗa jam'u jijiya jam'i ne wanda aka cire mishi ta da cire wannan tadin ya zamanto wato jam'i eh, lokacin da yake da ta mufradi ne dujiya eh, to wannan ne bakantaka bakin da yake cikin dufun nan waɗannan taurarin sai suka haskaka wannan bakin bakin ya zama fari kal ana an ce dufu wato zat ne shi kuma sawatin shi kuma sifa ne bambancin sawa da duja kenan in ka ce dufu abu ne abu ne mai zaman kansa sunansa dufu a gane sannan baki kuma sifa ne yakan iya abu zai iya zamanto baki zai iya zamanto wani kalo daban to saboda haka ne ya jawwaza izafan zuwa wannan ma'ana dufun da bakin da yake cikin dufun waɗannan taurari sai suka haskaka bakin ya zamo fari shine ma'ana shine fanawwarat sawa sawa da duja anan ana cewa isti'ara makniya sannan tarshishiya ake cewa wannan saboda anan shuhub din mushabbaha ne mushabbahu bihi din an cire shi menene mushabbahu bihi din sune arruwa arruwa masu rawaito riwawoyi a gun waɗannan qurra'u da aka cire sai aka kawo mishi wani abin da zai nuna shi ta bangaren tarshishi da ke shi mushabbaha ɗin ya fi daidai da ya fi abin nan ya fi daidai da haske shi ne ya ce istanarat ɗin istanarat fanawwarar sawa da duja shi kuma sai ya nuna su waɗannan ruwatu ɗin jahilcin rashin sanin riwawoyi da kira'o'in ƙurra'u ɗin shi ne sai suka kawar a duniya gaba ɗaya. Kenan a nan fanawar sawa da duja yana nufin kawar da ja- jahiltar ilimin kira'a. Eh, Dufun ne eh, jahilcin ya shabbaha shi da sawad sannan kuma jahiltan kira'ar ya sau- ya shabbaha shi da duja shine fa nawwarat da duja kenan sai ya haskaka ko ya kawar da jahilcin jahiltar ilimin kira'a hatta tafarraka Ah, sai har sai da wato dufun ya tarwatse wanjala haske kuma ya ya inkashafa sai ya fito Eh, shine hatta tafarraka dufun sai ya tarwatse dufu ya tarwatse ya zama to babu shikenan wanjala sai in ka shafa nuru in ka shafa dau'u shikenan haske sai ya fito fili ma'ana abin da yake nufi da wannan tarshihati da istira'ati masu tsawo yana nufi ne ta hanyar waɗannan ruwato da ya shabbaha su da shuhub ne eh, aka kawar da jahilcin sanin kira'o'in alkura'u saba'a sai duniya ta waye gari cewa ana san ana sane da kira'an kowanne ƙari'i ana sane da kuma a a kira'a riwayan kowanne rawi to shine ma'anan wannan isti'ara din ba wai zahirin abin ne ake ake dubawa ba wannan shine yana ɗaya daga cikin yanayin yadda idan mutum bai san ilimin balaga ba idan ya ga tashbihat ko majazat ko kinayat ko isti'arat to zai fahimce su zahirin abin ne daga bisani zahirin da ya fahimta din ba shi ne ake nufi ba kamar yadda ana samun kurakurai da yawa na fassara a rashin sanin wannan yanzu misali wa mar'atuhu hammalatul hatab matarsa madaukin mai yawan daukar itace kaga zahirin kin ba na nufin matarsa wacce take na neman tana bata tsakanin muta- i- mutane abin nan waɗanda suka musulunta da ta da iyayensu laraba sun ce hammalul hatab ana nufin mai bata tsakanin masoya ya dau nan ya kai can ya dau nan ya mutu shine in mace ce hammalatul hatab kaga sai ya fassara da zahirin larabcin a gani sai ya kuskure haka irin su walan masu kitafi aidihim laraba ana suna cewa su kitsa fi yadi zaidi ka gane mana yayi nadama ka gani ba zahirin abin nan to akwai zahirin larabci akwai majazi akwai kinaya sannan kuma akwai tashbihi akwai isti'ara ka gane su ma suna nan kala kala ta wannan ne zaka gane dan menene hakikanin ma'amanan dan menene aka yi shi to kamar wannan ne anan shuhub din yana nufin ruwatu ar-ruwatu al-khams ar-ruwa ar-ruwasu goma sha hudu su yake nufi istanara din yana nufin riwayar su din agun agun al-qurra'u sab'a fa nawwara sawada duja yana nufin yada kira'o'in al-qurra'u sab'a da suka yi duniya a duniya hatta tafarraka kuma wanjala yana nufin jahiltar waɗannan kira'o'i suka tarwatse ilimin waɗannan kira'o'i suka yadu a duniya kaga shi abin da yake nufi kenan amma ala usulubin balaghi adabi ya kawo shine yace wa sawfa tarahum wahidan ba'da wahidin anan tarahum kamar yadda mai suna na ya faɗa anan ba gani bane na ido cewa zaka ga waɗannan buduri ɗin ɗaya bayan ɗaya saboda ba kai zamani da su ba balle ka gansu ai a- a- ra'a ne na sani eh, wa sawfa tarahum ai wa sawfa ta'rifuhum wahidan ba'da wahidin shi ra'a na gani yana ta'adiya guda ɗaya sannan ra'a na sani kuma yana ta'adiya mafulai guda biyu ne Eh, sannan a nan imma maf'uli na biyun mahzufi ne inna imma wahidan din shine maf'uli na biyu din ai wa sawfa ta'rifuhum wa ta'lamuhum eh zaka san waɗannan waɗannan wato alqurra'u sab'a anan ya ce wa sawfa tarahum don ya nuna ma wancan budur din majazi ne saboda idan a can budur din yana nufin hakika ne fa saufa tara ha zai ce نعم saboda jam'u taksir ghairu akil ba a bashi damiri na jam'i na jam'i sai dai a bashi damiri ghaib wanda yake mu'annas wa sawfa tarahum domin ya nuna ma wancan ci wadancan buduru sab'a din wato mutane yake nufi su zaka san su nan gaba kaɗan wahidan ɗayan su ba da wahidin bayan ɗaya a jere zaka san su zaka kansu- zaka san su in kuma ka fas- ka bar tara din a gani din ya bar maka ne a asalin wacan wadancan budur din yadda za in farin wata ya fito za ka iya ganinsa da ido a gane to su ma za ka gansu saboda ya bar su a matsayin farin watan ne shine tara din ya zamo gani na ido idan kuma ya bar su a majazi qurra'u sab'a tara din zai zamantuwa na sani kenan za ka iya ɗaukan kowanne daga ciki shi ne ce ma'asmaini min ashabihi tare da mutum biyu ra- rawi guda biyu min ashabihi daga cikin almajiransa an ce ashab ana nufin almajirai eh, cikin almajiransa guda biyu abinda ya sa ya ce ma'asmaini din waɗannan ƙurra'u saba'a hakanan alƙurra'u salasa waɗannan rawiyoyi guda biyu biyun nan ba su ne kawai almajiransu ba kamar da imam shatibi a ciki zai kawo ma bayani wasu riwaya ɗin direct ne wasu kuma da sanadi ne akwai watsita tsakaninsu da ƙurra'u din zai bayani akan wannan to shi ne anan ya ce ma'asinaini min ashabihi domin ka gane ashab na na kowanne ɗaya daga cikin alkurra'u saba ba wai waɗannan rawi guda biyu ba ne Hmm.
ba ana nufin kalun da warsh su ne kaɗai suke da riwaya a gun nafi ba ba ana nufin bazzi da kuma kumbur su ne kaɗai suke da riwaya a gun ibnu kasir ba suna da ashab da yawa su ma waɗannan ɗin suna da malamai wasunsu dare ne daga ƙurra'u saba wasunsu kuma da wasita kamar da za mu karanta a cikin baitukan da zai zo a nan gaban نعم shine ma'asnaini min ashabihi mutamassila tare da kawo ma misalin kowanne نعم yana nufin zai buga zai kawo ma sunan ƙari'in gashi nan sunan rawin gashi shine na farko ga kuma na biyu shine ma'ana muta mutamassila din نعم
a nan ya ce ma wahidan ba'a da wahidin don ya nuna ma a ja'altu a ba jajin ala kulli ƙari'in dalilan alal manzumi awwala awwala da zai zo ya faɗa ɗin nan ya bi shi ne bisa wannan tartibin نعم Eh, ya bi shi daga bisa wannan tarji- tartibi ne نعم yadda anan zai kawo ma nafi da farko a ba ja a nafi ba kalun jim warsh yadda bayan nafiu ya kawo ibnu kafir to a ba ja mun gama da shi ba نعم da ha za dal ibnu kasir ha bazi zai kumbul yadda bayan nafi ya faɗi kalun wa kalunu isa نعم to hamza din nafiu ba din ne biye da hamzan shine kalun نعم yadda bayan kalun ya kawo mawar shi bayan ba'un ya kawo jimun نعم hakanan yadda ya kawo dallun ibnu kasir ba to a ru- a riwa- a ruwatin ibnu kasir abin nan abin nan bazzi ya fara kawo rawa ahmadul bazzi ya ce lahu wa muhammadun ba نعم to sai to ba in ka dau dal din ya zamo ibnu kasir ha din na farkon shine bazzi نعم zaidin shine kumbul ilmi ne mai zurfi ma'ana yadda ya kawo tartibin su a nan kasidar wancan kuma a cikin rumuzin su ma da wannan tartibin ya bi baya bukatan ya maimaita maimaita baka shi نعم to shi yasa a nan yace ma wa sawfa tarahum wahidan ba'da wahidin ma asnaini din نعم kaga a bisa wannan tartibin ne zai kawo ma rumi- rumuzin su a nan gaba kenan Eh, ilimi ne mai zurfi da ilhama mai kwari Allah subhanahu wataala ya masa نعم shine yace takhayyarahum nuqaduhum kull bar'in نعم waɗannan alqurra'u sab'a ya dawo maka da ya bar majazi istiara ya kawo maka ya zo kan hakika ne da yace tarahum dinnan tarahum ba نعم sannan nan mata khayyarahum a gane ma'ana nuqaduhum ba waɗanda suke nuqad jam'i ne na naqidi a kowanne fanni ilmi in aka ce naqidi wanda zai ware sahihin ilmin da kuma da'ifin ilmin ka gane wanda zai ware ittifaqiyan ilmin da kuma khilafin ilmin ba za ka zama naqidi a cikuhu ba sai kana bambanta tsakanin kaulin ibnu qasim da sahanun da sauran ashab na malik mas'ala kaza kaulin ibnu qasim ne mas'ala kaza na sahanun ne sai kana iya ware wannan kamar inda anahu ba za ka zama nakiri ba sai kana bambanta mazahib nahawiyya wannan irabin na yan basra ne wannan irabin na kufa ne wannan ra'ayin kisa'i ne sai wannan ra'ayin ibnu malik ne duk kana iya bambancewa wannan ittifakan ne irabin wannan kuma irabin an yi saɓani hakanan to su a ilimin kira'a ɗin nukadin nukadin malaman kira'a ya ce su suka zaɓi waɗannan su wato su bakwai ɗin suka sa musu suna alkurra'u saba'a Eh, saboda sun duba a sanidinsu sun duba wato adalarsu da tausikinsu sun duba abubuwa da yawa a nan yana ma ishara ne cewa alkurra'u su bakon nan ba su ne kadai alkurra'u ba amma waɗannan nukadin ilimin kira'a su ne suka zaɓo su suka zaɓo su suka tantance su sai ya ce kulla bari in mana a nan kulla ɗin mansubun ne alal masdariya a nan yana nuna cewa kowanne ɗaya daga cikin nukadin nan da suka zaɓi waɗannan alkurra'u guda guda bakon nan kowanne fitacce ne shine mai suna na yake cewa allazi faqa adrabahu an ce bari'i shine mutumin da ya wuce ya wuce sa'annansa fahimta ko hazaka ana yin larabci irin wannan misali zaka ce abin nan misali zaka ce asbaha asbaha zaidun aliman sai ka ce kulla alimi eh, kulla alimi ne domin ka akkada kasancewarsa da malinta shine takhayyara da- takhayyarahum nuqaduhum sai ce kulla bari'in irabin sa wato ma- maf'ul ne mutlaq kamar irin su falata milu kullal ma- kullal maili a falata milu mailan ne oh da ka kawo kulla wala tamilu kullal maili to haka na ake idafa kull eh, domin a nuna maf'ul mutlaq ne eh kaman yace asbaha asbaha kullun minhum ba- asbaha kullun minhum a a, bari'an kulla bari'in eh ma'ana ya cika wato ah, fifiko duk irin cikan da ake bukata ya cika shine takhayyarahum nuqaduhum kulla bari'in sai ce wa laysa ala qur'anihi mutaakkila kowanne ɗaya daga cikin su yace ba mutum ɗaya wanda yake mai ci eh? wanda yake zamo mai ci mai kasafi mai sana'a da karatunsa a nan ƙur'an ɗin masdari ne eh, na ƙara'a ya ƙara'u ƙur'ana kamar yadda ya zo a cikin ƙur'ani inda yake cewa ah, faiza ƙara'ana fattabi ƙur'anahu ai faiza ƙara'ana fattabi ƙira ƙira'atahu shi ne ƙur'anahu ƙur'an ɗin masdari ne ƙara'a ya ƙara'u ƙur'anan kamar ghafara ya gafiru gufranan ƙur'anan gufranan kamar yadda yana zuwa a ƙara'a ya ƙara'u ƙira'atan kamar tala ya tulu tilawatan ta gane masajir ne daban-daban yana nufin ba kowanne ɗaya daga ciki cikin ƙura'u saba'an nan ko kowanne ɗaya cikin nukadin kira'o'i da suka zaɓo waɗannan ƙura'u saba'a ɗin ba wani wanda yake muta'akkil wanda yake sana'a yake kasabi yake ci da sha da karantar da ƙur'aninsa ko karantar da ƙur'ani ko a karatunsa kamar yadda har yau kuma malaman ƙur'ani suka gaji wannan fabi'a cewa za ka ga malami zam da almajiransa yana musu darasu zai gyara musu allo sannan kuma ya koya musu sannan kuma baya karamin ko sisi a wajensu نعم eh, shine walaisa ala qur'anihi muta'akkila ku duba eh, iya larabci irin na al-imam shatibi ya kawo kulla bari in din tukunnan sai ya ce walaisa din saboda ba inda bai kawo ma kulla bari in ba yana bukatan yayi jam'i ya ce walaisu saboda nuqadin jam'i ne yana magana ne akan mutane da yawa amma tunda ya kawo kulla bari in to anan yana nuna ma walaisa kowanne ɗaya fitacce cikin waɗannan nukadun nan wato walaisa muta'akkilan ala qur'anihi ala qira'atihi wa tilawatihi نعم mun bayyana al-imam shu'ba sai da ya saukan qur'ani dubu talatin eh, dubu talatin inda yake zama yake qur'anin yaro karami zai shiga ya buya ba za a gan shi ba yayi rami ya riga ya yi rami أنا زوبا بازر shi ne mai buzun komi kenan imamu sha'uba kamar yadda zai zo ya yi bayani a kansa ya ce wawal mubarris fa'ammal karimu sirri fi tibi nafi'un ya fara da al'imamun nafi shi ne ya kawo facin alƙurrahu saba fa'ammal karimu sirri a nan ya yi idafan alkarimu zuwa asir a nan yana nufin fa'amma karimun sirruhu karimun sirruhu Eh, idafa ne wanda wanda yake lafzi idafa ne lafzi wanda ja'izi ne mudafun da mudafun ilaihi din kowanne ya samu ma'arifa saboda anan karim din sifa sifatu mushbiha ne shine fa amma al-karimu sirri an kira imamu nafi da al-karimu sirri ne al-karimu sirri ne saboda menene saboda idan yana karatu bakinsa kam- turare kamshin almiski ne yake fita duk mutane anguwan gaba ɗaya suna jin kamshin mutane suna gane ya fara koyar da karatun Qur'ani a lokacin da anguwa gaba ɗaya ya ɗauki kamshi yake ɗauki kamshi har mata waɗanda suka saba sa turare to saboda kar su yi asarar su suna jiran lokacin da zai zai zai fara karatu shikenan ba za ki yi asaran turaren wutanki ba ya wadatar aka tambaye shi me yasa ne in ka fara karatu imamu nafi ake jin kamshi a unguwa gaba daya sai ya ce na ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana karanta Qur'ani yana tofawa bakina الله tun daga nan lokacin ne kawai idan na fara karatu mutane nake ji suna cewa suna jin kamshi الله Eh, ba karamin mutum bane shine malamin imamu nafi a imamu a imamu malik a Qur'ani Eh, shi yasa idan kira'a ya rikice imamu malik zai tashi ya ce ya tambayi imamu nafi Eh, har da aka yi rikici akan bismillah za a karanta a fatiha ko ba za a karanta ya ce ku zauna ina zuwa sai ya je ya samu imamu nafi ya ce wai bismillah da muke karanta bismillahir rahmanir rahim na fatiyan nan qur'ani ne ko kuma ana karantawa saboda farkon sura ne sai ya ce a ba qur'ani bane ya ce abin da zai sa ka gane cewa ba ƙur'ani ba ne ana saɓani a kansa ta taba gani wata aya cikin ƙur'ani ana saɓani tana yasin ko ba ta yasin tana kafi ko ba ta kafi eh to shi ne imam mali ya zai ce to daga yau karanta bismillah a farkon fatiha makuruhi ne ya ki faɗan haramun ne saboda sauran fuqaha din ya tsaya tsaka tsakiya eh to shine imamun nafi shi yasa yace fa ammal karimu sirri din si wannan sirrun yana nufin fitan kamshi a bakinsa lokacin da yake karatu eh shi yasa yace fitibi din ma'ana na cikin kamshi kamshi wanda yake da ah, sirru mai karamci a kamshin da yake fitowa a bakinsa kamar da muka bayyana a sirrin din mudafin ilayhi din asalin sa fa'ilin karimun ne fa ammal karimu sirruhu bibi haka ne shine yace nafi'un wato imamun nafi kenan atfu bayan ne na alkarimu din ba shine khabar din ba shine sha- jawabin sharti na amma din ba jawabin sharti na amma din shine fazaka fazaka kamar ya ce fa amma nafi'un amma imamun nafi fazaka allazi tara almadinata manzila shine wannan wanda ya zabi madina ta zamo masa masauki garin rayuwa inda yake rayuwa ya rayu anan yana ma ishara anan shine alqari'ul madani dake alqurra'u sab'a din akwai alqari'ul madani shine nafi'u akwai alqari'ul makki shine ibnu kathir akwai alqari'ul basri shine abu amr akwai alqari'ul shami shine ibnu amir akwai alqurra kufi kufi kufiyun sune su ukun da zai fada a nan gaba asim da hamza da kisa'i saboda kowanne ɗaya ya ɗauko kira'a ne a mushafin da sahaba suka rubuta suka aika waɗannan birane waɗannan birane to shine fa zakal ladhi tara almadinata manzila to shine zai jera maka riwawoyinsa wa qalunu isa qalunu isa ɗin bayani ne eh wa qalunu isa Kalun ɗin lakabinsa ne Isa sunansa ne, saboda haka Isa ɗin atufu bayan ne ba badal ba ne. Summa Usmanu warshuhum, sannan Usman shi kuma shi ne sunansa, sannan warshuhum shi kuma warshu ɗin shi ne lakabinsa, shi ne lakabinsa. To, a nan kalunu ɗin mutada ne sannan ya yi atafin Usman, a gare shi Summa Usman, da ya yi bayanin kalun lakabi da suna sai kuma ya yi bayanin sunan kuma da lakabi. Akwai wanda ya fi shahara da sunansa, akwai wanda ya fi sa shahara da lakabinsa. Kalun ya faɗi lakabinsa ya yi bayaninsa da sunansa, warshu kuma ya faɗi sunansa ya yi bayaninsa da lakabinsa. Eh, wannan ma wani usulubi ne balaghi. kalunu isa usmanu warsh kalunu lakabi isa suna usmanu suna warshu lakabi a saɓe mu'akasa ake cewa wanda yayi mu'akasa su kenan sai ya ce bi suhbatihi almajdar rafi'a anan ta'assala din alif din na alif din na tasniya ne ta'assala shi kalun din da warshi din ta'assala an ce ta'assala shine abin da misali ka gada iyaye da kakanni ana cewa asil abin ta'assala bi suhbatihi sun gada bi suhbatihi al-majd rabi'a ta'assala al-majd rafi'a sun gaji wato tunda tuni sun gaji daraja madaukaki bi suhbatihi da suhubar ko almajiranta a karkashin shi imamu nafi din mai mana kalunu wa kalunu summa usmanu ta'assala alif din na musanna ne sannan alif din shine fa'il almajida shine maf'ul arrafi'a kuma sifa na almajida din bi suhbatihi din jaru majruru muta'alliqun bi ta'assala irabin ya fita yi yawa mana kalun da warshi sun samar da sun samu daraja maɗaukaki a sababin sun zamo almajiran imamu nafi suhubar suhubar kasancewa tare da imamu nafi kenan wanda har yau za ka gaza ce riwayatu khalun har yau za ka jan ce riwayatul warsh to ba dan suhubar su ga imamu nafi ba har zuwa yau ba wanda ya san da akwai wani sunansa khalun ko akwai wani sunansa kuma warshu shi ne ce wa makkatu abdullahi fiha maqamuhu anan ya ce wa makkatu ya fara bayanin garin da shi ibn kasir din yake duk yana ishara ne zuwa ga masahib din da suka dauko kira'o'insu can ya ce fa zaka allazi tara almadinata dan ya nuna maka kira'arsa ya ɗauko daga musafin Madina nan ya ce wa makkatu ya ɗauko kira'arsa daga musafi na makka waɗannan kira'o'i suna da alaka da masahif ɗin da aka aiko aka aiko waɗannan birane wa makkatu mubtada ne a nan abdullahi kuma mubtada na biyu mubtada na biyu fiha anan jarun wa majrurun ne muta'alliqun bi mazufin khabar muqaddam muqamuhu mubtada muakhar wannan mubtada muakhar din sa mubtada da muakhar din da khabarin sa shine khabarin mubtada na biyu khabarin mubtada na biyu din kuma mu- mubtada na biyun da khabarin sa shine kuma khabarin mubtada na farko anan mubtada guda uku ne wa makatu mubtada ne abdullahi mubtada ne muqamu mubtada ne in ka gama i'rabin mubtada na ƙarshen to jumlar ya zamanto khabar din mubtada na biyu in ka gama i'rabin mubtada na biyu jumlar sa shi kuma ya kasance khabarin mubtada na farko Na'am.
shine ma- maganan zai fita ra- radau kenan yadda maganan zai fita shi a Mak- makka a nan ne mazaunin eh, mazaun a a nan cikin makka ne abdullahi ya zauna Eh, makka abdullahi nan ne mazauninsa nan ne garin da ya zauna ya rayu muqam bi fatihil mimi daga aqama yuqimu duk inda kaga an ce muqam daga aqama yuqimu ruba'i ne in kaga an ce maqam bi fatil mimi daga kama ya komu ne bi fatil mimi sulasi ne bi zammil mimi kuma rubai ne shi yasa zaka ga kira'o'i su akan samu bambanta misali fi maqamin amin fi muqamin amin Eh, inda almuttaqina fi maqamin amin ko akwai kira'ar mu fi muqamin to muqam min aqama yuqimu rubai maqam min qama yaqumu sulasi nan ne gun zaman sa naka ce aqama kama yadda gu ya zama gurin zaman ka shine sai ya ce to tunda bai faɗi sunansa ba waye wannan abdullahi din sai ya ce huwa bunu kasiri huwa bunu kasiri shine ibnu kasir kenan sunansa abdullahi bin kasir kenan wannan ibnu kasir din ba shine mai tafsirin ba sai sa ake so a san shekaru na wafatin malamai Eh, wannan mutaqaddim ne qari'i ne makki mutaqaddim ne qari'i ne makki shine ya ce kafirul qaumi shine wanda yake rinjayar mutane inda za a tara mutum dubu ibnu kasir shi kadai ya fi su Eh, za a daura su a sikeli zai janye su gaba daya ana cewa kasarahu bi ma'ana ghalabahu eh wannan ma nau'i ne balaghi da ke ibnu kasir ya ce sai ce kafirul kafirul qaumi Eh, kafirul qaumi kuma mu'tala wanda yake wanda yake wato madaukaki a nan imma kamar yadda shi khabar ne ah, abu ko hal ne ko khabar ne na wani kana da aka yi hazarinsa da isiminsa gaba daya shi ne mu'tala ya samu ya samu nasaba kenan shi imamu nafi ya rasu hijira na da shekara dubu da- ya- ya- hijira na da shekara ɗari da sittin da bakwai shi kuma kalun hijira na da shekara ɗari biyu da biyar shi kuma warshu hijira na da shekara ɗari da casa'in da bakwai ibnu kasir kuma ya rasu hijira na da shekara ɗari da ashirin 120 shi ne ce rawa ahmadul bazzi lahu wa muhammadun ya fara bayanin riwawoyinsa can yadda muka ce abaj hamza nafi ba kalun jim warshe da suka zo a jere nan kuma dahaz dal ibn kathir da muka yi magana a kansa sannan rawa ahmadul bazzi bazzi din da ya fara ambatansa shine ha na bayan dal sannan wa muhammadun muhammad shine kumbul shine kuma zai shine rawa ahmadul bazzi lahu wa muhammadun sai ci ala sanadin gani a bisa sanadi ma'ana ala wasita da wasita waɗancan da muka yi magana a kansu kalun yana da riwaya kai tsaye a gun nafi ba wasita warshu kai tsaye a gun nafi ba wasita amma ahmadul bazzi da wasita Bazzi ya yi karatu ne a wajen ikrama, ikrama a wajen kista, kis kuma ya yi karatu a wajen shibil da ma'aruf. A gane shibil da ma'aruf ɗin dukansu, dukansu almajiran wa almajiran ibn kafir ne. Kenan tsakanin shi bazzi da ibn kafir akwai mutane guda uku ne. ikrama da kis da shibil ko ko ma'rufi na'am na'am shine ala sanadi din Mm-mm.
kenan idan aka ce riwaya kenan ba dole bane a ce kai tsaye abun ƙari'in ne shine a ce mutum ya rawaito ba na'am ya kasance dai kira'ar ta ƙari'in ne kawai na'am shi kuma wa muhammadun ala sanadin shi kuma kumbul sanadinsa ya yi karatu a wajen da wani da ake ce mishi kawas shi kuma kawas a wajen wahab na'am ha wahab kuma a wajen kis wanda muka faɗa a wancan sanadin na'am kenan tsakanin shi kumbul da ibnu kasir akwai kawas da kuma wahab da kuma kis mutum uku kamar yadda shi bazi wasitarsa mutum uku ne sannan kuma shi kuma wannan shi ma wasitarsa mutum uku ne na'am wannan kis ɗin da aka ambata shi ne wancan na'am wanda kuma shi ya ka- ya yi karatu a wajen shibul ko ma'aruf ko kowanne daga cikinsu ya yi karatu na'am kenan a- a- abin nan ahmadul bazzi an ikrama an kis an shibil an ibn kathir na'am ko ka gana maka ce ahmadul bazzi an ikrama an kis an ma'ruf an ibn kathir Na'am.
shi kuma kumbul a kumbul an alqawas an wahab an kis an ibn kathir na'am haka ne riwayar Hmm.
sanadin kenan akwai wasita a ciki shi yasa za ku ga uh, sana na wafa din su din ya dan haura kaman Eh, saboda tabaka din daban-daban ne shi bazzi ya rasu hijira na da shekara 255 shi kuma kumbul ya rasu hijira hijira na da shekara 291 kaga ya tafi sabakar ta tafi sosai saboda wannan wasa- wa- wasa'if din da ya shiga na'am eh saboda idan mutum ya karanta ilimin isnadi na'am sanadi to yakan iya gane sananin da yake munkatsi da wanda yake muttasil suru wafatin wafatin wannan wasa'if din za gane ba zai yi a ce wani da wani sun haɗu ba za a iya samu shi wancan ya rasu lokacin da ya rasu ba a haifi wannan ba na'am ta yaya za su haɗu na'am to kamar wannan ne shi ibnu kathir yaushe ne muka ce ya rasu eh ibnu kathir
ibnu kasir eh 120 ba hijira na da shekara 120 ya rasu to ta yaya wanda ya rasu hijira na da shekara 255 da wanda ya rasu hijira na da shekara 291 a ce ya rawaito a- sun rawaito a gun wanda ya rasu 120 tsakanin su ma ya kai kusan shekara ɗari sosai Eh. to wannan shi yasa ya ci ala sanadin saboda haka wannan ala sanadin din yana komawa ga bazzi da muhammad din gaba ɗaya na'am eh shine yace wahawal mulaqab shine wanda ake mishi lakabi yana nufin muhammad din kenan shine wanda ake mishi lakabi kumbula kumbul anan min nahiyatul irab wato zaka iya mayar da shi tamyizi ne na'am da shi ne wanda ake mishi lakabi a matsayin kumbul ko kuma a wani namin nahiyatul iraq za ka iya cewa eh, mansubun bi nazil khafidi ne na'am wa huwa al bi kumbuli na'am shine aka cire ba harful jarri ya samu nasaba na'am eh shine wa huwa al kumbula na'am wa amma al-imam al-mazini sarihuhum na'am
abu amrin al-basri fawaliduhu al-ala yace shi kuwa al-imam al-mazini shine nisba ne zuwa ga shi al-imam abu amrin al-basri sarihuhum wa sarihuhum badali ne wannan na al-imam mazini din eh ba zai zamanto a a sharadin amma ba sharadin amman zai zo a nan gaba na'am abin da yake nufi da sarihuhum shi balarabe mai fiwa bai haɗu da ajan ba na'am da wannan ne yake nuna ma cikin alkurra'u saba kamar da zai zai bayani akan ibn amir nishani waɗanda larabawa ne guda biyu ne kawai abu amrin al-basri da ibn amir nishani su ne larabawa sauran su biyar din duka ba ba laraba ba ne Eh, kalun da warshi mutanen masar ne Eh, shi kalun ana cewa bakin mutum ne ma fatan sama baki ne shi Eh, wannan yana nuna ma sharaf ɗaya na baƙaƙen mutane a kowanne abu na alkhairi za ka ga sun fi yawa Eh, in ka duba cikin- a cikin almuhaddisu na ma malaman hadisi ma masu ku- a- ashabu sittan na zaga yawancinsu ka gane ba larabawa ba ne su ka duba cikin malaman lugha su ma haka Eh, shi yasa ya ce sarihuhum shi ne ai khalisum shi ne wanda ujuma bai taba shi ba a nasabarsa balarabe ne fiwa kal shi ne abin da yake nufi bayani ne ko badal na al'imamul mazini sannan abu amrin al-basri shi ma bayani ne ko badal shi ne abu amr wanda ya fi shahara da kunyarsa wasu na cewa kunyarsa din shi ne sunansa kawai Eh, shi ne abu amrin a- al-basri ishara zuwa ga mushafin da ya ɗauko kira'arsa kenan shi mutumin basra ne za ku ga kowanne yana faɗan gari fa'idan faɗan wannan garin domin ya nuna maka musafin da ma- ah, sahaba suka rubuta suka aika wannan garin shine masdarin kira'arsa eh kamar da zamu zo mu yi bayani a nan gaba abu abrin al-basri fa walidu ala shine jawabi na wa am- amma din wa amma al-imam al-mazini wa fawalidu ala eh shi sarihuhum din abu abrin al-basri duk bayani ne akan shi al- al-imam al-mazini din Eh, wannan mai faɗin shi ne jawabin amma ɗin. Eh, Ma'ana shi- shi kuwa imamul mazini mahaifinsa sunansa al'ala, Eh, mahaifinsa sunansa al'ala, shi ne abu amrin ibn al'ala, Eh, ibn al'ala. Wannan karatun da yake kansa ana fada abu amrin al-basri yake cewa da na san da akwai a duniyan nan akwai wani da ya fi ni wani ilimi da ya sani ban sani ba ko ya fi ni ilimi ba za ku gani a nan ina zaune ina koya muku karatu ba haka yake ga ba abin da bai sani ba Eh, shi ne ya ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mafarki qira'atsa ma nansakh ah, min ayatin aw nansaha ba hawan mun siya ba ma nansan min ayatin aw nansaha na'ati bi khairin minha aw misliha sai man- manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace masa yace masa harufan da kake karatu da shi gaba ɗaya daga bakara har har nasi yace gaba ɗayansa haka na karantar amma wannan kalmar nan naka aunan sa a haɗin nan ni dai ni ban san ta ba Eh, to shi ne wasu suka ce wato ta'arud ne baina abin nan ta'arudi ne tsakanin riwaya da jiraya Eh, ma'ana idan abin da ka gani a mafarki ya saba wa abin da yake cikin sahihul bukhari ko wanda aka rawaito to wanda aka rawaito shine za a yi amfani da shi saboda waɗanda suka rawaito lafzan bi lafzan wannan ya koya wannan wannan ya koya wannan sun tabbatar manzo Allah ya karanta wannan tukun har ya isa wajen sa wasu kuma suka ce manzo Allah yana mishi mizahi ne yana mishi wasa ne. wasa yake masa saboda kira'a ce khariba eh aunan sa'a daga nasa'a eh jumhur sun karanta aunun siya daga ansa yunsi ruba'i na tasila na gani to shine akwai bayanansa da tarajum nashi shine abin mamaki duk littafin tarajum zaka ga sunansa masu rubutu a tabaqatul nuha wal nugha su kawo tarjamansa masu rubutu tabaqatul qira'at su kawo tarjamansa masu rubutu akan tabaqatul fuqaha su kawo tarjamansa eh shine al- alfardul jami'i kenan ya ake cewa Mr. Nor Mr. Nol wai mutumin da ya san komai. Nol eh. shi ne Abu Amr Tilbasiri. A fada ala ya hayal yazidi sai bahu. Shi ma nan da wasita ne. Cewa Abu Amr Tilbasiri ya kwararawa Yahya al-Yazidi saibahu ruwan samansa a saibu shine ruwan sama nan ma isnadi ne majazi saboda anan ya ce a faza sannan ya kawo saibu yana ya shabbaha ilminsa na kira'a da saibu ruwan sama sannan kuma sai ya kawo a fada abinda ya yi daidai da ruwan sama abinda ake cewa tarshihi kenan ma'ana duk ilimin da yake da shi na kira'a ya kwararawa a yahayal yazidi yadda ruwan sama yake zubowa ƙasa fa asbaha shi yahayal yazidi din sai ya zamo bil'azi bil furati da ruwa furad as-sa'a as-sadiq al-halawa kamar da mai suna na yake fada mai daɗi mai gardi mu'allala ake shayar da shi bayan shayarwa an ce allala shine ka ba wa mutum ya sha in ka ga alamun bai ƙoshi ba ka ƙarasa shi ma'ana sha ne karo na biyu ko na uku ma'anar wannan kuwa shine riwayoyinsa guda biyu kamar da bayanin zai zo riwaya ta duri da riwaya da susi shi duri da susi duk sun rawaito riwayarsu ne an yahaya yazidi an abi amri al-basri da wasita guda ɗaya Eh, kamar yadda wayancan kuma da wasita guda uku assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
la ƙara lafiya Thank you.